الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu wannan lokaci mun shiga daren laraba wanda ya daidai da daren 28 kenan ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka koma wasu madina yau shekara 431 wanda ya daidai da 12 ga watan januwari shekara ta 2010 idan ba manta ba a karatunmu na wannan littafi sifatul mu'mina as-sadiqa na Nawal bintu Abdullah mala ya rage karin wannan abun mana na Nawal bintu Abdullah makon da ya gabata ko karatun da ya gabata man tsaya ne a shafi na arba'in da karshen shafi na arba'in da uku ko yau za mu tashi a sabon shafi watan na arba'in da hudu jama'ar musulmi wannan baiwar Allah Nawal bintu Abdullah ta ɗauko wata wasiya da wata mahaifiya ta yi ma'yarta a sanda za a kai 'yar ɗakin miji idan ba ku manta ba ita wannan uwa ta gaya ma 'yar cewa ta zama mai kula da tsaftar jiki domin tsaftar jiki na gyara fuskar 'ya yana sa mijinta ya sota kuma yana nisanta ta daga cututtuka da illoli da matsaloli kuma tsafta na ƙarfafa jikin 'ya akan tashi ta aiki irin aikin da ya kamata uwar ta ce ma 'yar domin duk ƙazamiyar mace to ɗabi'un maza fa ba su ƙaunarta sannan idanuwa na kyamarta da maganganunta duk ba a san ji sannan uwar ta gaya ma 'yar in za ki fuskanci miji ki fuskance shi kina mai fara'a kina mai murmushi domin asalin ƙauna gangar jiki na ruhinta shine sakin fuska ga miji waɗannan su ne kaɗan daga cikin maganganun da uwar ta gaya ma 'yar ko to jama'ar musulmi ku karanta fikin sunna mujalladi na biyu anas yana cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza zaffahum ra'atan ala zawjiha ya'murunaha bi khidmati zawji wa ri'ayati haqqi anas yaron gidan manzon Allah ne Anas nan sahabi ne na manzon Allah yake cewa sahabban manzon Allah sun kasance sai da sabi ga kawo maganar nana a cikin fikiyo sunna sahabban manzon Allah sun kasance idan za su shirya ya a matsayin amarya a kai ta ɗakin miji to suna umartar ta da hidimatar zauj in ta je ɗakin miji ta rinka mai hidima an gane aikace aikace ta rinka mai shara kina mai wanki kina mai guga kina gyaggyara mai takalma kina gyara mai kaya littattafai in ya duk duk komai ki rinka mai hidima wannan na sa ya mace ta zauna lafiya da miji kuma ko da ta mai laifi in ya tuna irin abin da take mai na hidima dinnan sai ya haƙura dan dama manzon Allah ya ce in kaga abin da baka so ba daga kaga wani abu wanda baka so ba a wurinta in dai ka kalle ta da kyau irin wannan yar kuma sai kaga wani abu wanda take ma na kyautatawa to amma ke gaba daya ba aikin fari da kike gaba ɗaya sai na baki wannan ya sa ɗan abin da bai taka kara ya karya ba in ya yunkuri sai ya gasa miki magana ko kuma ya ce ya sake ki kenan amma kin yi abin da bai kamata ba ko ya yunkuri zai bata miki rai sai ya tuna kina mai abin da bari a hakura kawai ya kamata mata ku gane wannan sahabban manzon Allah kun ji gashi in ji Anas idan sun shirya ɗaya a matsayin amarya za su kai ta ɗakin miji ya amuruna ha bi khidmatin zauji suna umarta ta iyayenta kenan in ta je ɗakin miji ta rinka mai hidima wa ri'ayati haqqihi kuma ta kula ta rinka kiyayewa ga haƙoƙan miji duk abin da kika san haƙƙin shi ne da ke kanki to ki bashi haƙƙin shi wannan yasa kenan duk wanda ya ta san aure a cikin ƴan mata sai kun fahimci cewa akwai wasu haƙoƙa da shari'a ta ɗora a kanku na mazajenku haƙoƙa kuma na ma'auratayya kamar yadda jabir aljazairi ke cewa a minhajul muslim ba su wuce faso uku kashi uku ne haƙoƙin wanda ya kamata a ce duk wanda ya tasan mai yin aure kokari ya san waɗannan haƙoƙa musamman dai haƙoƙanta da ke kanka da ma kun gane da kuma haƙoƙan da kuka yi musharaka da ita dan kamar yadda na ce haƙƙin uku ne ku karanta minhajul muslim jabir aljazairi ya ce a zamantakewar aure akwai haƙoƙin da kake da shi akan matarka ba ta da ko ɗaya a kanka waɗannan haƙoƙan akwai haƙoƙin da take da shi ita kuma a kanka ba ka da ko ɗaya a kanta wannan haƙoƙan sannan akwai haƙoƙan da kun yi musharaka tana da haƙƙin taimaka su tana da haƙƙin kai mace su jama'a kun gane sannan ku sani nassin ƙur'ani Allah ya nuna cewa duk abin da ka san kana so taimaka na kyautatawa da mutuntawa to tana da haƙƙin kai mata irin wannan abu jama'ar musulmi kun gane nassin ƙur'ani ya nuna haka jama'ar musulmi kun gane wala hunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf mata suna da kwatankwacin abin da aka ɗora musu su yi muku suna da kwatankwacin abin kuma ku yi musu da gwargwadon yadda za ku iya na kyautata ko zamantakewa na aure jama'ar musulmi saboda haka Anas yana cewa sabon manzon Allah in sun shirya kade za su kai ta ɗakin miji suna umartarta watan daga cikin abin da ya kamata iyaye har yau su rinka yi za ku aje ƴa kama a kai ta ɗakin miji ko da yake al'ummar mu tana irin wannan galibi yaron ne ba su ji tunda za a je a aje ta gaban wani dattijo kakanta ko kakata ta ce to kin dai ga wance tun da ta tafi gida tun da ta tafi ɗakin miji ba taɓa kawo mana ƙarar ta gidan nan ba galibi gidan da ta suna irin wannan kakarta za ta gaya mata ko wata can yar uwarta ko ƙannuwar uwarta ko yar ubanta ko haka sannan za a kai ta wurin ƙanin mahaifinta zai ce mata to kar in ji in gani a ce wata ran za ki zo gidan nan kawo ƙara a fir zai yi maganganu na ja mata kunne da mata kashedi yaron ne ba su ji na yau an gane to kuma an lalata abin galibi yanzu tsofaffin da ake kai yaran wurin su su ko ba san addini ba sai ta kama kunnanta ta mai da abin wasa to kar in ji in gani nan da shekara bakwai kin ji ko kin ji ko wai kar ta ji an ce ta yi ciki kar kuma ta bari ta ga ɗa sai nan bayan shekara bakwai shine sai ka ga yarinya mijinta ya bi ta nan ta burtse ta can wai ta an ce ka aja gani Allah kyauta sannan ka duba cikin wannan fiqh sunna mujalladi na biyu wasiyar da wani da masiyar da wani uba ya yassa a sanda za ta je ɗakin mijinta yake cewa Hausa Abdullahi bin Ja'far bin Abi Talib ibnatahu Abdullahi dan Ja'far dan Abi Talib kun san Ja'far dan Abi Talib yayin sayyidina Ali ko to Ja'far shine shugaban shahidai a lahira uban wannan yaron Abdullahi to shi watan Abdullahi ɗan Ja'afar ɗin nan ya aji ‘yarsa ya mata wasiya sanda za ta je ɗakin miji, faƙala ya ce mata, iyaki wal ghira a hir kashe dinki, ina jan kunnanki game da irin azababban kishin na mara kan gado. Jama'ar musulmi kun gane, wai a ce matarka kullum kana ɗaukar tawul za ka shiga ban ɗaki, kana tafiya sai ta ɗau wayarka, ta ta dube-dube. ba lamba wata ya mace a ciki jama'ar musulmi kun gane sai ta maza ta je inbox ɗinka ta duba ba wani sako da wata mace ta ma kana fita sai ta ɗau laptop ɗinka ta buɗe ta duba nan ta duba nan ba dai hoton wata a ciki wannan kishi ne na banza ke kaɗai ce ko ba za ki hana shi aure ba jama'ar musulmi kun gane kuna kalla abin da wasu malamai inda kun sani ma ku mata abin da wasu malamai ke cewa duk wanda aka gan shi da mata ɗaya to wannan in ya bada shaida ba za a ansa ba haka wasu malamai ke gani fa me yasa sai a ce saboda matar shi ɗaya idan aka zo za a yi sallah da an kalle shi matar shi sai a ce koma gefe saboda abin da suke gani kamar waccan ayar tana nuna wanda ba adali ba ne wanda baya iya yin adalci shi ke tsayawa da mata ɗaya fanki ma tsaba lakum minan nisa'i ne masna Allah ya fara da ita wa sulasa wa ruba sai ce ne fa in khiftum Allah ne ta'dilu in kun tabbata ba za ku yi adalci ba to fa wahidatan tunda ba kai ba adali bane wannan yasa ka tsaya a mace daya to an zo ba da shida ba za a nemo ka ba kenan tunda ba ta ka daya amma wannan magana fa ba daidai bace yawa yawa to kaga Allah ya kyauta saboda haka inda mata kun fahimci wannan ma ku za ku rinka encouraging mazajen ku cewa to ya kamata ka karo min da yadda za ta taimaka min aiki kuma dan adalar ka ta cika isa ai wasu malamai ke cewa a cikin soyayyar da mace ke wa mutum akwai tsiyayya ka sa a ka'ida soyayya idan kana son abu to kana son abin da abin yake so an gane ko lau kana hubbuka sadiqan la fatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ba haka suke cewa ba to kai ne mace ta ce tana so aka yi aure ya kamata a ce in kana son kaza ita ma ta ji tana son abu to amma da zarar ka ce kana son wata za ka ƙara aura to wannan kuma ta zama abokiyar gabata abokiyar ƙiyayyarta tana son ka fa amma ba ta son wacce kake so Ah, wannan wace irin soyayya ne ya kuma ta kuna son mutum amma ba ku son abin da yake so jama'a kun gani sai wata mace ta ce to ai wannan shine tsabagen ma hakikanin soyayya an gane watan ainihin soyayya kenan ma ta ki abin da kake so wanda za ku haɗu da ita akan soyayya domin yanzu in ta yadda ka auro ta ai dole wannan soyayya za ta koma rabi wadda kake mata za ka raba biyu akalla za ka ba wacce rabi to ta fi son kai mata soyayya ɗari bisa ɗari mi'a fil mi'a ashe kun ga mata kan suna da gaskiya ko kama aka ce ba suna da gaskiya ba saboda haka wannan abdullahi dan jafar dan abi talib ya ce ma yarsa iyaki wal ghira kin ga irin wannan kishin mara kan gado ina jan kunnen ki kiyaye fa innaha domin irin wannan mugun kishin miftahu talab shine mabudin a sake ki jama'ar musulmi kun gani yanzu da yawa wasu mata ku lura mijinsu na yunkurin ƙara aure sai rinka masifa kenan wallahi tallahi kamun auren ya zo ita ya sake ta kafin faiwa auren ta yi masifar da ya sake ta dama irin wannan kishin mara kan gado mabudin a sake ku ne mata ya kamata ku gane kuma ke da zaki addu'a in za ta zama alkhairi Allah ka tabbatar da auren nan in ba alkhairi Allah ka canza mai da wadda take alkhairi ce wadda za ta zo mu zauna lafiya da ita shikenan kawai amma ke ki san ke baki isa ki hana shi ƙara aure ba duk waɗannan masu bata ɗayan da kuke gani ba su da hali ne gane an gane ko ba su da hali ne yauwa kuma ba addu'a za ku yi cewa kar Allah ya ba su halin ba Allah kyauta saboda haka uban ya ci gaba da cewa yar wa iyaki wa kasaratil atar ina jan kunnen ki game da yawan zargi kina yawan zargin mijinki an gane ko Allah kyauta fa innahu domin yawan zargin miji yurisul bagda yana gaba yana yana yana watan yana gadawa da miji gaba da kiyayya da ki tunda kina yawan zargin shi yau mijinki ya kai sha ɗaya na dare ashe wani sulhu ya je suna yi a wani malami ne ya tare su ana darasi shikenan sai ki bacci yana yin sallama sai ki kau da kai da ya shigo ya ci a to daga ina kake to daga ina ko yake daga wurin wa'azi yake ko ba zai ji wa'azi ba saboda Allah wa'azi ne aka yi an kai sha ɗaya amma wai ya ce miki daga wurin wa'azi yake ko ba za ki yarda ba jama'a kun gani to shi kenan irin wannan mugun zargin yana haifar da wallahi miji haka kawai sai gado da mijikin mace saboda kina da mugun yawan zargi sai ya ce wa alaiki bil kahal ina baki shawara in ji uban ya ne fa yake gaya da ishi za ka yi ta ɗakin miji ina baki shawara ki kula ki rinka yawan sa kwalli kina rangaɗa shi yana fitowa idan yadda ya kamata fa innahu domin kwalli azyanu zina shine mafi kyan ado da mata ki gyara fuskar su da shi domin duk sanda kika yarda mijinki ya ganki ba kwalli zai ganki wani firi-firi ce haka zai ce wai wance lafiya yau ko baki da lafiya ne ciwon ido ne kuma kwalli ne bata sa ba wannan ya sa umrul qais kaga mawakin jahiliya ne wata rana ya kalli yarsa ya ce ai bunayya inna rijala lahum ilayki wasilatin fatakahhali wa takhaddali yace yata ta ce na'am ni na ga maza na ta roshin ana ta roshin zuwa wurinki kowa na kamun kafa sai ya zo gunki to ina gaya miki fata ka hali ki rinka ranga akwani yana ƙara fito da fuskar kamace wata khaddabi sannan ki rinka kunshi a kafa da yatsinki na hannu ko kuma da hannunki ki rinka wannan designing din to kaga wannan mawakin jahiliya ne yana cewa ishi ta rinka yin irin wannan yan dan adam nan na hannu da mata aiki kuma in ta je ta rinka fitowa da shi samari na kallo to wannan jahiliya ce an gane ko amma ki rinka yi mijinki na kallo yana ƙara sanya mai sha'awaki don ku gane cewa irin waɗannan abubuwan maza na son su ga mata da shi da ya hango kafan mace da irin wannan dizainin ɗin shi kenan sai ya ta kallo kuma haramun yake yi jama'a kun gane to ga ki a gida ke kullum kika gitta ta gaban shi da ya kalli kafa ki sai ga kamar wani ɓawon ici me ka bayan ice kuma daki dan Allah da ya ɗaya kai sai ga ashe kafin mata shi ke Allah kyau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan wallahi mata sai kun yara Allah kyauta to kun dai jumrul qais yace wa atyabu tayyib Abdullahi dan Ja'far dan Abi Talib yace mafi kanshin turare kuma shine alma abin da ya fi turare kanshi shine ruwa ki rinka yawan yin wanka kar ki bari ki rinka yawan wanke kanki ki rinka yawan wanka kar ki bari kanki ya rinka tsami jama'ar musulmi kun gane ka san wata yanzu da bata iya zama da miji ba billahi allazi la ilaha illa huwa dan kwali in ta cire dan kwalinta kawai wallahi tallahi tana ajewa in mijinta ya zauna ta aje dan kwalinta a hannun kujera mijinta na zama kan kujerar sai ta haka a'a wai menene wannan akwai kashi ne da yaro ya anan kuma dan kwalinta ne ba dan kwalinta ne saboda sai ce wata shida bata wanke kai ba mata bayan Allah kun gare maza sai dariya suke muku wallahi gyarawa za ku yi ka gani mace ce ta yadda ta kwana arba'in ta san tana gashin hammata amma ba za ta yanke ba to wannan makin saba wa manzon Allah jama'ar musulmi kun gane duk wanda zai kwashi kwana arba'in in ji annabi bai aske gashin hammatarsa ba annabi ya ce zai tare da shi wanda hukunci ya shafi maza ya shafi mata duk wacce za ta kwana arba'in ba ta aske gashin mararta ba ko baka aske gashin mararka ba annabi ya ce baka tare da shi hadisi ne sahihi ga yanan cikin sayo muslim ku karanta bugu ya kulle muslim ko nan zaka ga karatun ai jama'ar musulmi kun gani abin da ke sa warin gabbai shine gashi na hammata da gashin mara kuma gashin mara ya kunshi har wanda ya tafi ya kewaye kewayen dubura an gane waɗannan duk sai musulmi ya rinka yanke su in ba haka ba to shine za ka rinka ganin kawai mutum na ɗaga wandon shi haka yana cire wando sai ka rinka jin wani na tashi yana ɗaga rigar sai ka juwari na tashi dan bai aske gashin hammatarsa bai aske gashin marasa jama'ar musulmi kun gane gashin kirji ne manzon Allah yake bari amma gashin mara annabi baya bari ya kuma hana musulmi ya bashi ya wuce kwana arba'in wannan mace ko namiji sannan ku je ku tambaya mun kira wani likitan jini ya lacca a masallacinmu yake cewa daga cikin abin da ake tunanin me shi akwai cutar aids tare da shi ko kuma koyaushe yana iya kamuwa da shi shine yankan gashi akwai abin da suke ce ma yankan gashi gashin ya mace mutum ya je zai sadu da ita sai gashin ya karci zakarin shi to wannan ciwon yana da wahalar warkewa an gane domin bari ku je kun ga fitsari da kake gani dafi ne a cikinsa haka kashi dafi ne a cikin shi saboda haka wani lokaci waɗannan dattin na kashi ko fitsari ba kai tsarki da kyau ba suna hawa kan gashin al'aurarka ko gashin da kewaye da kai al'aurarka to wannan da in kana son ka gane haka dibi wuri duk yanda ya kai ga dakin in dai za a lazumci yin fitsari a kansu yanda zai zama a zo a kan giya da kwano wani shinge da kwano kwano wannan kwano na da ake rufi da shi idan dai ana fitsari yana tsallaran mai dibi yanda fitsari ke mai ka gani to idan har mutum ya je saduwa da matar shi ba ta aske gashin marata gashi nan buzu buzu idan ya karce shi ya ji mai ciwo to wannan ciwon da zai ji mai da wannan dafin to za ka ga yakan haifar ku je asibiti ku gani yakan haifar da gutsewar kan zakarin ɗa namiji wannan ciwon jama'ar musulmi kun gani Allah ya kyauta shi yasa sai an kiyaye matarka tana barin al'aurarta ga nan buzu-buzu da gashi sai ka gaya mata a annabi ya hana ya ce duk wanda zai wuce kwana arba'in bai yanke ba bai tare da shi shikenan kawai in ta ji ta ji in bata ji baka ce to a kai baka yadda ba dan me za a saba manzon Allah a ci gaba da zama tare a'a a gyara kawai shikenan in ba za ta iya ba kuma ya halatta kai aske mata an gane tana iya ta ce maka ai ta kaza kaza to ya halatta ka aske mata in ba za ka iya ba ya halatta ta aske ma shikenan kawai Allah ya ta wala saboda haka mace ki kokari ki rinka amfani da ruwa kina yawan wanka kina yawan jajjara jikinki kina abin nan duka jama'ar musulmi kun gane ko Allah ya kyauta to wannan shine ɗan ƙarin bayani akan bayanin ita waccan baiwar Allah na wasiyar da wasu bayan Allah suke ma 'ya'yansu. to za mu ci gaba da karatu a shafi na 44 kenan malama ta ce ita mai rubutun littafi na wal bintu abdullah an gane ko ta ce haka za ya amatalla yanda kika ji din nan haka nan yake ya ke baiwar Allah takunul mu'minatu sadiqa yanda kika ji din nan haka muminar arziki take kasancewa a ɗakin miji za ta yi miji hidima za ta yi mai ɗa'a za ta tsara haƙoƙin shi duka ma zaujiha haka take kasancewa tare da mijinta fahiya kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mumina ta gaskiya ita ɗin nan tana kasancewa ne kamar yadda manzon Allah ya ce in dai mace mumina ce kullum za ka ganta kamar yadda annabi ya ce me ya ce idza nazara ilaiha zawjuha mijinta in ya kalle ta sarrathu sai ta faranta mai rai sai ta burge shi sai ta bashi sha'awa an gane ko amma mace ta tawo mijinta ya kauda kai tana wucewa kuma ya haka a'udhu billahi matsala ta uku kenan amma kina tahowa ya kalle ki sai ya murmushi kawai a cikin zuciya ce kai alhamdulillah yanzu wannan ta wuce fa wannan ba ta wani wace yana jin daɗi yana murna yana fara'a yana abin nan kin burge shi amma da ya hango ki ya tsaki kawai kawai da kai saboda ga kiran kama an fito da ke daga gidan prison kama an zaƙulo ki a rami kama wanda ya aiki rusa ginin ƙasa budu budu ga kinan ya kau da kai kina wucewa kuma ya kau da kai ka inna lillahi wa inna ilaihi to ka dai ji yanda mumina take tana zamowa ne kamar yanda annabi ya ce dan mijinta ya kalle ta kun ji fa kallo irin wannan daurin da ake menene ture ka gatsiya in dai maza na son shi to ba ke ba tsaye zaki yi miji ba sai ki ɗauro shi ki kawo shi jikin gira in yana so ko ki karkata shi irin yadda maza ke sa hula da yanzu mata na yin ɗauri irin haka sai ga sun yi wani ɗauri kamar hula suka sa sun mai wani ɗan tsingi a sama ko sun saki wata wutsiya a baya to in kin san mijin kina son irin wannan ɗaurin sai ki rinka mai da ya hango ki sai ya ji alhamdulillah kin burge shi kin ba shi sha'awa kin faranta mai ne to abin da ake nema kenan mumina haka take an gane ko idan ko kin san mijinki yana son ki gyara gashin ki ki sake shi a baya ga nan Allah ya miki gashi haƙuwa yana shafa yana jin daɗi to da ya tunkaro kawai sai ki cira ɗan kwali sai ya hangi gashin da yana sheƙi yana walƙiya ya shafa ya ji daɗi yawwa to kin burge shi mace mumina haka take fa jama'a sai ya ce wa idza amarha in kuma miji ya umarce ta mumina tana zama kamar yadda annabi ya ce ko in miji ya umarce ta ta'a ba ta saba mai tana mai da'a musamman abin da bai shafi saban Allah ba amma miji ya ce ki ki ya ce kaza ki ki haba kuma a ce wai ke mumina ce to a ina a inda ba mumine kenan Allah kyauta wa idza ghaba anha zawjaha ko idza ghaba anha dan mijin ya tafiya be gida tare da ita hafizathu sai ta tsare mai mutunci an gane wata ruwayar annabi yace hafizatu fi mal fi fi fi fi nafsi hawa mali sai ta tsare mai mutuncin kanta kuma za ta kula mai da dukiya ba za ta bari ai tamfarin da dukiyarsa ba an gane za ta tsare mutuncin kanta dan mijinta bai nan ba za ta rinka leƙe ba ba za ta sa fim na iskanci tana kallo ba don ta ga mijinta bena ita ce kama wannan tasha NBC 2 NBC waye duka duk tashoshin nan na tsiya tunda mijinta bai nan za ta kalla a'a za ta tsara mutuncin mijinta tunda ta san bai so ta kalla jama'ar musulmi kun gani Allah ya kyauta sai kun ji tsoron Allah mata wannan hadisin al-Imam an-Nasa'i da Hakim da Imam Ahmad suka fitar da shi kuma hadisi ne kyakkyawa malama ta ce fal mu'minatu sadiqa mu'mina mai gaskiya a mu'minancinta la ta'alu juhudan fi ma yuhaddibuha ila zawjiha ba ta rage duk wani kokari da za ta iya yi cikin abin da zai soyantar da ita a wurin mijinta duk abin da ta san za ta iya na kokari wanda zai ja mijinta ya so ta wala ba ta rage komai akai jama'a kun gane duk abin da ta san za ta yi na kokari wanda zai sanya son mijinta a gare ta to wala ba ta rage komai akan yin haka تسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلن ركودة دكي بلاين أكن كننتا shine maganan nan ta manzon Allah kullun ita take ji a kunnanta maganar da annabi ke cewa ayyu mamra'atin matat duk macen da ta mutu wa zawjuha an harabin mijinta yana mai yarda da ita ran da ta mutu ya ta kuka ya rinka tunanin oh yanzu ko zan iya ƙara samun wata mata irin wannan an gane ko ka san watan alhassan dan aliyu dan hassan dan aliyu dan fatima jikan manzon Allah watan imamul bukhari ya kawo wani irin labari na soyayya da aka yi tsakanin shi da matarsa watan ba a taba ganin soyayya fa irin tasu ba ran da ya faɗi ya mutu ya rasu ne aka ɗauki gawo shi aka je aka rufe wallahi saboda yadda suke soyayya sai ta kama haukace sai ta kama haukace kawai jama'a aka ta ɗauki ɗan tabarmarta ta je bakin kabarin shi a makabarta ta shimfiɗa kawai ta zauna wurin an rufe shi wai kullum tana ganin zai fito su ci gaba da soyayya sai da ta shekara cir zauna wurin sai dai ajiya ba ta abinci bayan ta cika shekara cir a wurin ran nan kawai tana zaune sai ta ji an ce wai bukatar ta yau tunda ta shekara a zaune wurin yau wai ko bukatar ta ta biya kawai sai ta ji magana ta waiwaya haka sai ta gaba ta ga kowa ba sai ta ji an ce ai bukatar ta bata biya ba kuma dama ba za ta biya ba wai ita ganin ta zaman da take ai wata ran dai zai fito sa ci gaba da soyayya ina ma a ce tsakanin ki da mijinki haka ne ke yau in kika mutu cewa zai a taya shi murna ake Allah ya raba shi da kaya saboda bala'in ki da masifai jama'a kun gani to kai ma ku hala haka tsakaninka da matarka wallahi tallahi da za ka mutu ko sai an taya ta murna saboda ba baka iya zaman aure ba gaba daya Allah kyauta to kun ji kullun abin da mumina ke kunnanta shine magana annabi da yake cewa duk matar da ta mutu wa zawjuha an harabin amma mijinta ya yarda da ita an gane ko dakhalatil janna da an tashi kiyama sai Allah ya sa duk aka wuce sai ya ce wuce ke aljanna kawai an gama da matsalar sanda kika mutu ai ke mijinki ya yarda da ki sai ta wuce aljanna kawai duk wannan kwaroniya ita ba ruwanta sai ya ce aike kina aljanna ka wuce jama'a mata ya kamata ku kalli wannan hadisin ran da kika mutu a ce mijinki ya yarda da ki kin ji da an tashi kiyama sai a ce ke wuce aljanna ke ba matsala ba wata tangarɗa ki tun da dai san da kika mutu mijinki ya yarda da ki to da kin an tashi kiyama ke sai a ce kawai ake ya aljanna ce wuce kawai ke ba matsala Allahu akbar wannan hadisi al-Imam Ibn ya fitar da shi da Tirmidhi kuma hadisi ne kyakkyawa wa aidan qawluhu sallallahu alaihi wasallam kuma haka ba abin da kullun ke cikin kunnanta take ji sai maganar nan ta manzon Allah da yake cewa law kuntu amiran ahadan da zan umarci wani mutum an yasjuda li ahadin ya rinka bauta ma wani mutum ni da zan ba da dama wani ya rinka bauta ma wani la'amartu zauja da na umarci mata aure an tasjuda li zaujiha ta rinka bauta wa mijinta kullum kamar yadda take bauta ma Allah da zai yi in ce wani ya bauta ma wani a cikin mutane to annabi ya ce wallahi da mata aure nake ta rinka bauta wa mijinta irin yadda take bauta ma Allah me yasa saboda irin girman haƙƙin miji da Allah ya ɗora mata amma ku dibi yadda mata ke sake game da yawa mazajen su biyayya jama'a ko kun gane wannan karatun ko ku dibi maganar nan da manzon Allah ke faɗi fa ni da zan sa wani ya rinka bauta ma wani da Allah ya bani dama in ba mutane dama na su rinka bauta ma wani abu to ni da ba zan ce a bauta ma wani abu ba mata aure ce kadai zan ce ta rinka bauta wa mijinta irin yadda take wa Allah saboda haƙƙi da miji ke da shi a kanta mata ku ji wannan hadisin annabi ba kuma ba gargada a cikin shi da zan umarci ya mace ta rinka tsugunnawa tana kafa goshi a ƙasa tana yin sujada ga wani to da mijinta zan ce ta rinka yi wa sujada irin yadda take wa Allah ya kamata mata ku gane wannan hadisin hadisi ne ingantacce al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi ba kura ko digo akan shi mata alasa za ku kiyaye wannan magana mace ta zo gaban manzon Allah tana ce mai hannunta ya bororo kafaɗarta ta kanta menene menene saboda wahala aiki saboda kaza nike girki nike wanki nike guga irin da waɗannan ayyukan maza Allah kana ganin haƙƙin da Allah ya ɗora min na mijina a kaina kana jin ban sauke ba duk wata wahala ba wadda ban masa annabi ya ce ke bari ki ji in tun daga tsakiyar kanki kuraje ne masu fitar da ruwa mai kauri mai ɗoyi har ƙarƙashin diddigen kafanki kafashi ki sa harshe ki lashe shi fita fas ƙarya ne baki sa cikin ba da haƙƙin miji ba da kamata mata ku gane wannan Allah kyauta wallahi za ga matan musulmi kamar ma dai kamar dai su ba su jin wa'azi almu'minatu sadiqa mu'minar arziki ta'lamu annaha ra'iyatun kullun tana sani a ilimin da ta sani na addini ita din nan mai kiyo ce mas'ulatun kuma an ra'iyatiha a bayyiwa tambaya ce ran kiyama game da abin da aka bata kiyo dama duk inda kaga namiji to yana rayuwa ne a ƙarƙashin kulawar ɗaya mace guda biyu sanda yake ƙarami shi za ta ta kula da shi har ya balaga ya aure yana yin aure kuwa to irin yanda shi ke kula da shi to ke da kika aure shi za ki ci gaba da mai irin wannan kular jama'ar musulmi kun gane kar ki bari bayan shi ta gama kula da shi ya zama matashin arziki bayan ya aure ki bari ya lalace jama'a kun gane lokacin da yake gida kamun ya aure ki bini bini kaɗan ƙoshi za ta ce ina ka je bini bini kaɗan za ta ce kaza duk abin da ya kamata ta mai na tsara mutunci da girma da ɗabi'a tana yi to amma ga ki a gida zai fita ya je can waje ya zauna bakin titi yana kallon matan mutane me yasa dan ba ki kyautata zamantakewar aure da shi ba ki yin ado ba ki yin gayu ba za ki mai kalmomi masu faranta rai ba ke baki iya fira ba ana zama an fara sai ki tako mai wata bakan magana jama'a kun gane wannan ko wannan yasa ya koma waje yake zama a bakin titi kan da ne ko benci ko karkashin wata bishiya ko wani ice ko bakin wani garu bai da aiki sai kallon matan mutane wanda matan da yake kallo inda za ki mai da hankali ki ado ko gayu wallahi kin fi su kyau amma rashin baki kula da kanki dole ya fita waje je kalla kuma ya tilashi baki Allah kyauta waye ja ke fahiya mas'ulatun an baitiha dan haka ita ya mace matar aure a bat tambaya ce game da gidan mijinta wata dabiri manziliha daga kuma za a yi mata tambaya yaya ta gudanar da gidan miji ran kiyama za a tambaye ta fa gidan mijin yaya kika rinka gudanar da shi alasa kun gani za a tambayi ya mace fa ya ta rinka gudanar da gidan miji a ran kiyama bima yuwafiqu hala zawjiha kin gudanar da gidan mijin da abin da ya dace da halin da mijin kike so ya ga gidan na gudana ya kamata ki kula wani baya son ya ga dan shi butu-butu wani bai so ya zo ya ga ga shara ba a yi ba wani bai so ya zo ya ga kwanuka da tukwane ga sunan gudu kudaje na bi jama'ar musulmi kun gani ya kamata mata ku rinka fahimta za ka ga wani baya ƙaune ga ɗanshi butu-butu kullum so yake ga ɗanshi fes kuma kin fahimci haka amma kullum sai ya zo ya ga hancin ɗanshi duk majina ga nan budu-budu kamar an zaƙulo shi daga cikin ƙasa sai ya tun yana har sai ya miki magana ce haba yanzu don Allah haka zaki bayaran nan ke wai baki jin kunya don Allah wani ya zo ya gan shi a haka kullum a ce mijinki sai miki irin wannan maganar ke kanki bai so ya ganki budu budu yana so ya ganki fes kullum ya shigo amma ya ce miki wai ke don Allah ba ki jin kunya yanzu wani ya zo ya ganki a gidan na haka to duk wanda Allah ya haɗa shi da irin wannan fasidi hakuri jama'a kun gane dan ita kazama ta musamman ce ta musamman ce kuma duk wanda ya aure ta sai ya hakuri kuma kana gane mace kazama ce tun daga gidan iyayenta ana gama cin abinci zaga ta kwashe kwanuka ta wanki to wannan ba kazama ba ce amma wucewa so dubu za ta yi tana ganin kudaje akan kwanukan abincin gidansu ba abin da ya dame ta ga datti tana gani da shara ba za ta yi ba sai ta sati biyu tana sa kaya daya to wannan wanda ya aure ta ya san irin wacce ya aura sai dai ku to ka gani ko sai mai wanke wanke ita ke gyara gidan kullum tsaf sai ya aure mai wanke wanke Allah kyauta fala turhiquhu ba ta kallafawa miji ta matsa mai bil infaqi ta ce sai ya ciyar da ita wala ta dalubuhu ba ta nema bi dalabin wani abin da za ta nema a wurin miji la kadur alaihi wanda ta san ba zai iya mata ba ta matsa sai ya kawo kifi yau gidan nan kuma ta san bai da hali mumina ba ta haka ta matsa cewa sai ya kawo naman miya yau kuma ta san bai da hali to ba za ta yi haka ba an gane ko ba za ta nemi sai ya sai mata ingilishi ba wannan tafi ingilishi ce sunanta kowa ce ce ko kuma irin leshin nan na dubu arba'in ba za ta nemi sai ya sai mata ba bayan ta san la ya kadur alaihi bai da iko yanzu akwai matan da dan hodiyo ke cewa hukuncin su hukuncin karuwai ne bayan da za a yi miji ya kusance ta sai in ya zo mata da wani abu za ta ce to ni ban baka zo da kaza biyo na ba fa za ka kusance ni ba saboda haka inda yana so ya kusance ta zai shigo da wani kunshi a leda to sannan ta yadda in ko ba haka ba za ta yadda ba to sadaki biyu kenan banda wancan da ya biya wannan kuma kullum zai kusance ki sai ya zo da wani abu to ke haramun kike yi wannan ɗabi'a ta ke haramun ci almu'minatu sadiqa mu'minar arziki la takhunu irdahu ba ta ha'intar mutuncin mijinta ba za a taɓa ha'intar mutuncin mijinta ba an gane shi ne tsakaninki da Allah kin san mijinki bai so ki hau mashin an gane kuma ya sha gaya miki saboda haka duk inda za ki in kin san yana bin area wurin ba za ki hau mashin ba amma da kin zagaya kin je wani wuri kina tunanin wai ba zai ganki ba sai ki hau express kuma kin san baya so inda za ki je za ki iya zuwa da kafa jama'a kun gane wannan wannan ha'intar mutuncin miji wani bawan Allah ya sha gaya wa matar shi dan unguwanmu ne baya so tana hawa mashin ran nan za ta je anguwa sai ya hau to dama tana da irin jiki din nan ran nan za ta je anguwa kawai sai ya aro mashin bari ya kai ta tana hawa sai ta gaba ɗaya ta makale mai ta matse shi da cinyoyinta kama ya buga mashin ya ce wance yanzu in kin hau mashin haka kiwo mutane kike wanda ke goya ki sai ta ce mai tuwa zan yi ko jikin ni ne makaina ba Allah ne mun ba to da yawa mata haka ba ku kula kuna kallon yan babura wai yanzu idan idan mashin sai sa mai wata leda saboda haka da zarar sun ɗau mace sai ga ta zamiyo sai shi ta birki tana zamiyowa wallahi tallahi ko matarka ce ka goya aka ganka da ita irin haka za ka damu a ranka to ballantana a ce ka ga matarka ce a jikin wani irin haka tsakaninki da Allah kina ganin wannan ba ha'intar mutuncin mijinki bane kuma yanzu wanda ya san mijinki ya san kuma yana ganin mijinki da mutunci sai ya ganki a gadon bayan wani haka da zara an ganki a irin haka wallahi gaba ɗaya mutuncin mijinki sai ya zubi a idan wanda ya ganki a haka da an yi magana da cika wannan shirme kawai kai ba ga yadda matar shi take yi ba kin ga kin ha'inci mutuncin mijinki mijinki kin san bayi na ke ce shiga gidan wannan gidan shi fita nan shiga nan shi fita can ba ki da aiki sai bebi makaranta ce kika ce zaki kin kama hanya zaki je makaranta saboda ha'intar mutuncin miji kamun ki je makarantar kin yi biye biye ya kai gida goma kina in ci mutuncin mijin domin duk wanda ya ganki zai ce wannan miji bai da doka bai da kula da Allah ji mata shi aikin kenan jama'ar musulmi kun gani kin san yana zubar da mutuncin miji kin kama hanya za ki je makaranta ne ko an taso makaranta ko za ki je gida iyaye ko kuma wani abu kawai sai ki ga mai wannan kaza sai ki tsaya ki tsaya mai wancan kaza ki tsaya ki tsaya shikenan kawai kina tafiya a titi ga hijabi a jikinki sai a ganki da rike kawai kina balga sai ki ga ana matar wani ne fa uzu billah uzu matar wani ne ka maku Allah kyauta da ma kun gane ne ce wallahi ni shi sa dama tun ya zube mu kin ja mutuncin mijinki ya zube kin ha inci mutuncin wai da ma ko ba ku kula mata na yin haka kalin sai ya ce an gama ta ka a titi tana bangare ki wala taf'alu ma yu'zihi mace in dai muminar arziki ce ba ta aikata abin da ta san zai cutar da mijinta ba zai yiwu ba duk abin da ta san zai cutar da miji wallahi ba za ta yi ba wannan yasa in dai mijinki zai kusance ki to kin san sha'awa ce ta motsa mai in ko bai kusance ki ba zai cutu ki auno da cewa kashi ne kike ji aka hana ki fitsari ne ya matse ki amma a ce ba za ki yi ba to haka wannan sha'awa da ta motso mai ba wani zikiri da zai fa sha'awar nan ta kawo to wani zikiri zai yi wata aya zai ja ko hadisi matsalar ta wuce ka gani matsalar ɗaya ita ce ki yadda kawai biya bukatar shirki to amma sai kiki sai abin ya cutar da shi baya iya bacci har motsa mai kwakwalwa wani lokaci abin ke yi ki ji tsoron Allah kar ki yadda ki abin da zai cutar da mijinki jama'ar musulmi kun gane wannan ko wallakit inda qissata zainab bint jarir bari mu tsaya a wurin kissan nan ta wata yarinya zainab yar jarir allati tazawwajaha shuraihun wanda alkali shuraihu ya aura shine alqadi din an gane ko wallada shuraiha yaqussu alaina ma jara minha bari mu ba alkali shiraihu ya ba mu labari da kanshi na abin da ya gudana tsakanin shi da ita fi awwali ahdiha bizwan a karin farkon sabon su lokacin aure an gane da yin auren su qala shuraihu alkali shuraihu yace inda ma dakhaltu biha ranar da aka daura mana aure aka kai min ita daki na tashi na je dakin an gane ko wannan kisar yana da kyau kowa ya saurara ya da take an ɗaura ma alƙalin shiraihu aure da ita wannan inda kissata zainab bint jarir bari mu tsaya a wurin kissan nan ta wata yarinya zainab yar jarir allati tazawwajaha shuraihun wanda alƙali shuraihu ya aura shine alqabi din an gane ko walnada shuraiha yaqussu alaina ma jara minha bari mu ba alƙali shuraihu ya ba mu labari da kanshi na abin da ya gudana tsakanin shi da ita fi awwali ahdiha bizwaj a karin farkon sabansu lokacin aure an gane da yin aurensu kala shuraihun alkali shuraihu ya ce inda ma da kaltu biha ranar da aka ɗora mana aure aka kai min ita ɗaki na tashi na je ɗakin an gane ko wannan kisar yana da kyau kowa ya saurara ya da take an ɗora ma alkali shuraihu aure da ita wannan zainab bintu jarir to an kai mai ɗaki gashi ya kama hanya ya sallama ya shiga ɗakin qultu ina shiga sai na ce inna mina sunna yana daga cikin sunnar annabi idza dakhalat almar'atu ala zawjiha in mace ta zo ɗakin miji an ya kuma mijin ya tashi tsaye wa yusalli ya wuce gaba ya salla rak'atayn ya wuce gaba ya salla raka'a bi ta bi shi wa yas'allaha ta'ala sai roki Allah madaukakin sarki an yamnahu ma fiha mai baiwar abin da ke tare da ita min khairin na duk wani alheri wa an yujannibahu ma fiha kuma Allah ya nisanta shi da abin da ke tare da ita min sharrin na sharri an gane ko wannan sunna ta zo da haka idan mutum ya shiga ɗakin amarya ana son ya shiga da alwala in bai da alwala yana shiga abin da ake so yi shine alwala jama'ar musulmi kun gane wannan ko Allah kyauta saboda haka yana shiga sai ya faɗi wannan maganar kala sai ya ce fatawadda'tu sai ne maza na fita nayi alwala fa idza hiya tatawadda'u bi wudu'i ina fita zan yi alwala sai ta biyo bayana ina tsugunna na fara alwala fa idza hiya tatawadda'u ita ma sai gashi ta tsugunna tana alwala bi wudu'i da wannan ruwan alwallan na to tun daga nan ya fara gane wannan kenan za ta yi mai biyayyar Allah jama'a kun gani kana fitowa za ka yi alwala sai ta biyo ka kai haka da buta sai ta tsugunna ita ma ta yi kana wanke hannu tana wankewa kana wanke fuska tana wankewa watan za ta maka biyayya irin yadda kake bin Allah kun ga alkali shirehu ko to wa sallaitu sai na je na tada sallah fa idza hiya tusalli bi salati sai gashi ta zo ta tsaya bayana tana bi na sallah oh Allahu akbar da Allah ka tuno sanda kai aure haka kuka yi to ba ku haka ba kaga an samu tangarda kenan tunda an ce sunna ne yanzu wani da ya ji wannan sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an samu matsala to kuma ya za a gyara sai in ka kara aure an gari Allah ya kyauta yace falamma qadaitu salati ina sallama sallata ita ma ta sallami to da sallamewar aka da siyari sai ta kama kayan jikina kawai sai tana cire mai riga a kawai ga yake ne kawai sai ta kama rigar shi ta cire mai sai ga ta cire mai wando wa albasatni sai naga ta nada min ta sanya min mulhafatan ta kawo ni mayafi haka ta rufa min an gane su bi za'afaran an feshe jikin wannan mayafin da turaren za'afaran kawai sai na ji kanshi na tashi ta tuɓe min wancan kaya ta sa min wani ta kuma feshe wanda ta samun da turaren za'afaran falamma khalal bait yayin da ya zan a ɗakin ba wani fasheni da ita da nautu min hasin dan matsa kusa da ita fama dattu yaji ila nasu yace ha sai na daga hannu na miƙa zan dafa kanta an gane ko sai na daga hannu na miƙa zuwa kanta haka nasu ya shine tsakiyar kai makwarkwadarta fa qultu ko fa qalat ina kai hannu zan dafa kanta sai ta ce min ala rislika ya aba umayya dan tsaya dan tsaya baban umayya tsaya ya ka zai dafa ta ce dan tsaya dan tsaya tsaya nan tsaya tsaya tsaya tsaya thumma qalat sai ta bude baki ta ce masa yana tsayawa sai ta ce